شريك والولد ثم الصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفاهم بالأثر أما بعد ci gaba da karatun littafin sahihi bukhari malam ya ce babun babi na bikina حدثنا عبد الله بن يونس عبد الله بن يونس شين التنيسي شي عبد الله بن يونس كما عند إمام يحيى بن معين كتوا هنا تكون قرروا وأن هذا موطأ وأن سنقري wurin abin da ya shafi karantar da mawatta da hardatta yana cikin ɗalibai imamu malik bin anas sannan shi kuma abdullahi bin yunus kin kuma yana cikin malaman imam bukhari kenan mala ya bude hadisi da ya bude littafin shi da hadisi ruwaya na malami na makka sannan kuma hadisi na biyu ya bude shi ruwaya ta malami na ina na madina koyi da alkur'ani yadda alkur'ani aka fara sabakar da ayoyi makiya daga baya kuma aka sabakar da ayoyi madaniya shi ma malam sai irin haka nake قال أخبرنا مالك شين مالك بن أنس عن هشام بن عروة دب هشام بن عروة عن أبيه دب بابنشي عروة بن الزبير عن عائشة دب عائشة عن أبيه دق بابن عروة عن عائشة دق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ألا ملك كي ابتديتا تكتشوى أن الحارث بن هشام للي حارث بن هشام رضي الله عنه ألا يرددش سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa ya'tika alwahyu kaka wahayi yake zo maka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahyanan wani lokaci ya'tini misla salsalatil jarasi yana zo mini kamar dai karan sarka wadda ta bugi junanta ko kuma karan karafuna da suka bugi juna sadda karfe ya bugi karfe suna fidda wani sauti wani iri kuma za ka iya cewa zai ɗauki za ka iya cewa kamar ka ɗauki sarka ta karfe ka ja ta bisa dutse in ka ja ta bisa dutse za ta ba da wani kara mara daɗi to irin wannan wahayin وهو أشد علي سينما في صنني أقرين فيفصم عني سي ملائكة يا ربدني daga ya rabu ni a wannan halin to na har da ce dukkanin abin da shi wani mala'ika ya faɗa qala sai ce wa ahyanan wani lokaci kuma shi ya tamassalu liyal malaku shi mala'ika yana yi mini kama ya shigo cikin kamanni rajulan kama ta wani mutum fa yukallimuni sai ya mini magana ya yi mini magana fa'i ma ya kul in har da ce abin da ya faɗa sai ya shigo siffa irin ta mutane sai ya zo wurina ya koyar da ni abin da yake so ya koyar da ni ni kuma in har da ce wannan abu shine fa'a'i ma ya kul in har da ce wannan abin da yake faɗa قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي حقيقة أنا كما زال أنا سبك رمشي وحي في اليوم الشديد البرد أتكيون إني مثل سي فيفصم عنه سنة سي وحي يرب دشي ملائكة يرب دشي غوشيشي ليتفسد عرقا yana zubo zufa duk da sayin da ake yi amma goshin shi yana zubo zufa sallallahu alaihi wasallam yanzu da a takaita kenan za mu iya ce muku nau'i na wahayi sun kasu nau'i biyar ne nau'i na farko shine mala'ika ya zo mishi irin wancan zuwan wanda misla salasalatul jaras wanda zai zo mishi irin wannan wahayi shine wahayi mafi tsanani a gare shi inda har zai bar magana jikin shi kuma ya yi nauyi a lokacin in ma cikin sanyi ne goshin shi zai rinka zuba zufa kamar yadda aisha take cewa sal- eh, radiyallahu anha sannan nau'i na biyu annabi ya ce shine mala'ika ya mishi kama da mutum sai ta uku shine annabi a sifa- a sa mishi abin cikin ranshi yana zamane kawai sai ya ji an kimtsa mishi abin cikin ranshi kawai sai ya faɗe shi sannan nau'i na hudu shine annabi ya tashi da kanshi ya amsa wahayin shi kuma wannan ya faru sau guda ina ji ya faru sau guda sadda annabi ya tafi ya amsa sallah kaga sallah da aka amso ta ba wahayi ba aka yi na turo mala'ika annabi na shi da kanshi ya tafi ya karɓo ta a wurin Allah sannan na biyar nau'i na biyar shine mahalki wanda annabi yake yi iya yi mahalkin abu shi mahalkin shi gaskiya ne kuma waha- mahalkin shi wahayi ne ماذا يتشي باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين دقى عائشة أم المؤمنين أنها قالت للي إتتاتي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فرقا أبن داك فارما النبي صلى الله عليه وسلم وحي دشي شين مهلكي ميكو أتكين كوانا فكان لا يرى رؤيا يا كسن تبايا غن مفلكي أتكين كوانا شي إلا جاءت مثل فلق الصبح in ba wannan abin da ya mahalki ba sai ya faru sai ya zo kamar da ya keto wa asuba sun hubbiba ilaihi khala daga nan sai aka kimtsa mishi a ran shi yana son keɓantuwa wa kana ya haluwa bi ghari hira yana zuwa can ya keɓance kanshi a wani wuri wanda ake ce ma ghari hira kogo ne a wurin ana ce mishi kogon hira فيتحنث فيه يا زمنا أولنا كوغو حراكن يا بوتا مع الله أولنا ورن التحنث سي إمام ابن شهاب كتوى هو التعبد آه، اللي- وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله شين زي- زي تيا يا بوتا مع الله وسئن كونكي ما سو عددي kamin ya koma zuwa ga iyalin shi wai tazawwadu lidhalika kuma ya dawo wurin iyalin nashi yayi guzuri saboda haka zai yi kwanaki a can ya dawo wajen iyalan shi yayi guzuri ya koma ثم يرجع إلى خديجة سنة يكوما ورن خديجة فيتزود لمثلها كما يكارن ونقزر إلو وند يا أبايا حكى النبي رنكي حتى جاءه الحق حسد غسكيا تزومش مي أكي نفي أنا دا الحق أنا نفي وحي حسد وحي يزومشي وهو في غار حراء ينا أتكنك وغن حراء فجاءه الملك سي ملائكة يزومشي فقال سيد شيما النبي اقرأ اقرأت كرنت قال سي النبي تشمشي ما أنا بقارئ ni ba mai karatu ba ne ban iya ba ƙala sai annabi ya ce fa'akaza ni sai wannan mala'ika ya kama ni ya riƙe ni fa'akwa ni ya matse ni hatta balaga minil juhda har sai da wahala ta kai mini na sha wahala sun ma'arsala ni daga nan sai ya sake ni فقال سيت اقرا كرنتا قلت سيت ما انا بقارئ نيبا من كراتوبني بقي كراتوبا فاخذني يكامني فغطني الثانيه يكار ماتيني ماتي واتبيو حتى بلغ من الجهد سيد نجي وهلا تاكمني يا شا وهلا ثم ارسلني سنه كما سيد سكيني da ya sake ni saki na biyu faƙala sai ya ce ikra karanta faƙultu sai na ce mishi ma ana bi ƙari'in ni ba mai karatu ba ne ban iya karantawa ba fa akhadhani ya kara kama ni fa ghattani thalitha ya matse ni matsewa ta uku ثم أرسلني سنة كما سيسكني فقال سيت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونسين وحي نفركو فركو أبن دعك فارس بكر وانا وحي آية بيرنا فركو سورة العلق kuma suna so su gwada maka mahimmancin karatu abu na farko umarni aka fara yi akan cewa ya yi karatu faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dawo da wannan da wanga ayoyin kenan shine wahayin shi na farko da aka fara koya mishi sai ya dawo yarjifu fu'aduhu zuciyar shi tana karkarwa فدخل على خديجة سيشغور وزن خديجة بنت خوالد رضي الله عنها ما تشي تفركو لتفاري إيماني دس فقال يتي متى زملوني زملوني كل اللي بيني كل اللي بيني فزملوه سكر اللي بيشن حتى ذهب عنه الروع سيد فرقتي يتفي برش فرقتي صوره sai da tsoron ya fita daga jikin shi sannan sai faƙali da khadija ya ce ma khadija wa akhbaraha ya bata labari alkhabara ya bata labarin abin da ya faru wa akhbaraha alkhabara hayyake ce mata laqad khashitu ala nafsi haƙiƙa na ji ma kaina tsoro faqalat khadija khadija take cewa kalla ina ya muhammad والله ما يخزيك الله أبدا أبدا ألا بازي ولا أنت كبا أبدا ألا بازي ولا أنت كبا يا محمد صلى الله عليه وسلم ميسا تتشي مش إنك لتسل الرحمة للكي كان صادد زمنتا وتحمل الكلة كان أوكا نوي متمن دبائية دوغرو دكنشبا كان تيما كامشي وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم كان تفتر da wanda bai da kana taimaka mishi ka tallafa mishi ka bashi wani abu ya amfana da shi wa taqrib dhaifa kana karɓar bakoncin bako wa tu'inu kana taimako ala nawaibil haqqi akan abubuwa na gaskiya ina Allah ba zai walakanta ka ba kana irwan ga abubuwa فانطلقت به خديجة دقنا خديجة ترجع تتفيد شيء حتى أتت به ورقة بن نوفل سيرة ترجع شيء وجواني وندا كتمشي ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عبد العزة بن عمي خديجة سيدنا عمي خديجة لا أوسني وكان وكان امرأ يا كسنت شيء متني قد تنصر في الجاهلية yaron kuma addinin nasaranci a lokacin jahiliya wa kana yaktubu alkitab al-ibraniya ya kasance yana rubuta littafai al-ibraniya da yaren hibiru fa yaktubu min al-injil ya rubuta daga cikin injila bil ibraniya wadda take rubuta da yaren hibiru na sha Allah an yaktuba ya rubuta abin da Allah ya kaddara ya rubuta wa kana shaykhan kabiran ya kasance lattizo ne mai yawan shekaru قد عمي حقيقة ما حيا ما كبسي ساكمكو يا والشكرونش فقالت له خديجة سي خديجة تتسمشي يا ابن عمي يا كدن عمينا اسمع من ابن أخيك كسورة لا كجدك لن أوانك ميزي فلا فقال له ورقة سي ورقة يتسمشي يا ابن أخي يا كدن دن أوانا ماذا ترى ميكتي غنيني فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم khabara ma ra'a manzo Allah sai labarta mishi labarin abin da yake gani فقالوا له ورقة سي ورقة تمشي هذا الناموس الذي نزل الله على موسى أي وانا شيني ما أبو تنسير النم وانا الله يسبكر لشي أكا عند موسى يا ليتني فيها جذعا إن ما أتني إنا دكرفي ليتني أكون حيا دا ما أتي زنكسن تي أراي إذ يخرجك قومك a yayin da mutanenka za su fitar da kai daga cikin garin makka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa mukhrijiyahum shin yanzu su za su fitar da ni daga garin makka annabi yana mamaki saboda a lokacin mutane sun aminta da shi hamma ana mishi laƙabi da muhammad al-amin muhammad amintacce haka ake cewa قال نعم سي ورقات مع النبي قريك وزاز في تدك أي لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا أي تند أكي أرايوا باب ونمتن لم يأتي رجل قط باب ونمتن تند أكي أرايوا وند زيزو بمثل ما جئت به دائرن أبن كزودشي إلا عوديا إن باسي أي مش عداوة با تكسر كزود قسكيا توداما كشريا زاي مكا عداوة za a maka sharri za a maka kasafi za a ga kalamai marasa kyau a kanka sai ya ce ma annabi wa in yudrikni muka idan har wannan ranar da za a fitar da kai daga garin maka ta riske ni ansurka nasran mu'azzaran zan taimake ka taimako mai karfi thumma lam yanshab daga nan waraka bai daɗe ba thumma lam yanshab waraka daga nan waraka bai daɗe ba an tofiya sai ga shi ya rasu wa fatar alwahayu wahayi sai ya yanke na wani ɗan lokaci قال ابن شهاب سي ابن شهاب يتي وأخبرني أبو سلمة كما أبو سلمة يا لا برتامني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري للي جابر بن عبد الله الأنصاري قال ياتي وهو يحدث عن فترة الوحي ينازنت كمدى ينكي ووحي فقال سي يتي في حديثه أتكين زنتن ديكي مسو يتي بينما أمشي النبي ياتي مسو بينما أمشي أيا يندني كي تفيا bayan sabkawa an can ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq wahayin ya dan dakata kaɗan to kuma sai wahayi na biyu su ne ayoyi biyar su ma na farkon suratul muddathir annabi ya ce bainama ana amshi a yayin da ni nake tafiya id sami'tu sautan sai gani na ji wani sauti wani iri farafa'tu basari sai ni daga gani na zuwa sama ni kalla sama fa idza al malaku alladhi ja'ani bi hira sai ga shi wannan mala'ikan nan ne ashe wanda ya zo mini a can kogon hira jalisun ala kursiyin yana zamana akan kujera bayan sama'i wal ard kuma ita kujerar ma tana tsakanin sama da ƙasa shi yana bisa kujera shi ba sama ba kuma shi ba kasa ba kaga abu ne wanda dole ya ya sa mutum ya ji firgici ko ya tsorata manzala ce faru'ibtu minhu sai ni firgita akan shi ni tsorata faraja'tu sai ni dawo fa qultu zammiluni ni dawo ina ce ma khadija a lullube ni ku lullube ni ku lullube ni fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabkar da wa'anga ayoyin su ma na farkon suratul muddathir يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر wannan shine wahayi na biyu abinda kuma aya take cewa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda yake kudundune ko in ce ya kai wanda yake lullube qum ka tashi fa'anzir ka yi gargadi wa rabbaka fakabbir shi kuma ubangijinka ka girmama shi ta bangaren tauhidi kaɗaita shi kenan wa baka kuma tufafinka fatahir su ma dai ka tsarkake su wa rujza sannan kuma gumaka fahjur ka kaurace mu bauta su dama annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin shirka ba kuma bai taɓa aikata irin abubuwa ba wanda mutanen jahiliya suke aikatawa tun a wancan lokacin shi yasa ta wurin aurensu da khadija babu wanda ya gwada shirka babu wanda ya nemi wani abu galata ko uzza ko wani hubal ko kuma wata manata da sauran gumaka sai ya ce fahamiyar wahayu bayan sa baka wa'annan ayoyi guda biyar sai fahamiyar wahayu wahayi ya ci gaba da sabka da yawa shine fahamiya ya yawaita wata taba'a ya rinka bin juna sura bayan sura aya bayan aya لأني قرشن حديث سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين